بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داو karo na biyu juyi na biyu a cikin wannan takaitacciyar daura wadda take kokarin nuna mana muhimmancin ilmomin larabci da wasu daga cikin kashe-kashensu a wannan safiya ta ranar asabar da ke mun shiga rana kenan ko yanzu an shiga midday na asabar 25 ga watan bulhijja hijira da shekara 1446 wanda ya dace da lissafin watan 21 ga watan yuni 2025 daga wannan makaranta ta wato markazin Usman ibn Affan al'islami da ke nan dakwa a yankin dad a cikin neja strak abuja a wannan zama na biyu zami ƙoƙari maɗanyi tsokaci akan wasu daga cikin ilmomin arabiya da mahimmancinsu ba za mu ta karanta matanin littafin ba amma za mu je can gaba mu karanta wani abu da ya shafi daruratu ta'allumin lugal arabiya li fahmi al-mutun al-ilmiya insha Allah to daga cikin waɗannan ilmomi a mataki na farko a akwai ilmul nahwi al-arab ilmin nahwu yana daga cikin tsofaffin ilmomi a larabci na karan farko farko wanda aka tsara shi don ya hana yin kurakurai na wasali kurakurai na li'irabi wanda a larabci su wannan kurakuran sa da tasiri wajen distortin wajen lalata ma'anar zance larabci shi a cikin nizat ɗin shi shi lokacin i'rab yayin da wasu harsunan su kuma zubin zance ke ba da ma'ana shi kuma larabci wasalin ƙarshen kalmomin shi shi yake determinant ɗin ma'anarsa saboda ka dole ya zama mun kiyaye game da al'amarin wasu sula ɗin musamman kalmomin da suke canzawa to wannan shine aikin ilimin nahwu ya koya mana yadda zamu yi wasali daidai yadda zamu faɗi magana mai sauraron mu ya fahimce mu daidai da abin da muke so mu faɗa kun ga ana bada labarin cikin tarihin abin da yasa aka yi ilimin nahwu kuskuren da wani wani alaramma mai karanta da Qur'ani yayi wajen karanta wa wani bakauye annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu ne bil istinaf shi kuma sai karanta wa rasulihi sai ba kawai yake cewa in dai da gaske ne Allah yayi barambaran da manzansa domin haka ne abinda wannan alarma ya karanta yace tuni ma ne barambaran shi zaka ce ai ba kawai ya zagi annabi za a kashe shi a kai shi gun sarki aka ce haka kace ce ga abinda wannan ya karanta ne ni kuma ce to indai haka ne ni ma nayi barambaran da shi zaka ce ai ba haka ayat take ba kaji kaji take bari minal mushrikina wa rasuluhu ne ba wa rasulihi ba to irin wannan wasari da zaka iya rainawa a larabci yana da tasiri wajen ma'ana saboda haka ilimin nahwu zai koya mana ka'idoji wanda zamu san yadda ake wasassale karshen wato kalmomi da kuma yadda ahwalu alkalimat al-arabiyya fil jumal wa tarakib i'raban wa bina'an abinda ya kamata a sa musu a duk inda suke wannan shine ɗaya daga cikin ilmomin na biyu akwai ilmu tasrif akwai ilmu sarf wanda shi kuma yana magana ne akan dirasatul kalima mufradatan kalmomin larabci a keɓancin su shine kamar morphology kenan a nahawun turawa wato ginin kalmomi da abin da ke bujiro musu na ziyadat ziyadatul huruf saboda a cikin hikimar larabci kowace ziyada da aka yi tana da wata ma'ana take bayarwa Zakan aka ce zahaba in aka ce zahib wannan ƙarin da aka yi zai ba da wata ma'ana daban in aka ce muzhib ko mazhab waɗannan ƙare-ƙaren suna ba da ma'anoninsu daban tun daga kan usulul kalimat zuwa mushtaqatiha zuwa wasu siyar kamar irin sigatul ismul fa'il ismul maf'ul sigatul sifal mushabbaha da ire-iren su duk waɗannan suna dan a cikin ilimin tasriki wanda sanin su shi zai baka dama ka iya fahimtar me kalmomi suke nufi a cikin jumlolinsu karka je kana fassara wadda take ba haka take ba saboda wannan ilimi na sarfu yana ba da muhimmanci wajen alkalimat ne da yadda halayensu suke caccanzawa a cikin zance daga menene asalin kalma menene ziyadar da aka yi mata a cikin ziyadar menene harufa ingantattu me harufa wanda suke masu illa me aka goge ko kuma an shigar da wani harafi cikin wani da duk ire-iren waɗannan sirrori da ake samu a cikin ilimin sarf saboda da sarfu da nahwu kuma zaka iya cewa kaman tagwaye ne on identical tagwaye ne amma ba masu kama da juna ba waɗanda ya haife su a lokaci guda suna shiga cikin junansu sosai hasali da can ma kamar ilimi ne guda ɗaya daga baya ne buƙatuwa zuwa ga rarraba ilmomi da ƙara rarraba su ta kai ga an rabe wato ilimin nahwu daga ilimin tasrifi na uku shine ilmul balaga ilmul balaga yana daga cikin ilmomin arabiya masu matukar muhimmanci wanda zai ba mutum dama farko tukunna yana koya maka ne a ma yuqtadaru bihi alal kalamil fasih menene kayan aikin da kake bukata wanda za su taimaka maka kai zance mai fasaha duk mutumin da zai gabatar da zance a gaban mutane zai yi ilqa kaman khutba kaman muhadara kaman wani zance irin wannan yana bukatan nasibun la ba'sa bihi min fasahatil kalam min fasahatil nutq yana bukatun ya zama yana da wani level na eloquence na gogewa a magana wannan yana magana zai ja hankalin mutane sai su saurare shi lil asaf hada yakadu yakunu ga'iban tamaman fi ma nurikihi al'ana min al khitabat yanzu da dama daga cikin masu gabatar da zance ba su damu sai suna da fasaha ba kuma tunda masu sauraron ma ba su san me ake nufi da wannan ba haka ba wanda ya damu ya zama kawai duhu na dukan duhu inda a ce mutane sun san abin da suke yi da dama da gaske wanda suke gabatar da kansu a matsayin masu jawabi ko masu hawa mimbari ba wanda ya saurare su ba wanda ya saurare su sam wasu kila masu ma sai dai a jefe su a ce su sauka saboda iyu saboda gwaranci da bebanci da yake cikin zantukan mutane amma tunda duka dai a garin makafi mai ido ɗaya sarki ne to babu komai insha Allah shikenan sai a tafi la haula wala quwwata illa billah Allah ya kyauta sauraka albalagatu tumakkinu min isali almutakallim lil ma'ana ila sami wal ifsahi anhu bi wuduhin wa suhula zata baka dama ka dinga isar da zance zuwa ga wanda kake magana da shi yadda zai fahimta cikin sauki yadda zai gane me kake nufi ko zancen ya ban mishi wani athar saboda wannan malakar ana koyanta ne a cikin ilimin balaga mun ambata cewa ilimin balaga yana da ajza'uhu as-salasatil ma'rufa yana da yana da juz'an shi guda uku sanannu akwai ilmul bayan wato wanda yake shine ke magana akan magana daya da salo daban-daban akwai ilmul ma'ani wanda yake magana akan ma'anonin ta'abirat arabiya sanannu akwai kuma ilmul bade wanda shi kuma shine zinatul kalam kulliya gazance shi kuma iri biyu akwai azina al-lafziyya ko kuma azina al-ma'nawiyya akwai kulliya da za'a zance a jikin zubin shi ne a jikin na wajen za a gani ko kuma kulliya da tana cikin ma'ana ne to waɗannan ilmomin su ne mataki na farko kamar da muka faɗa akwai wani ilimi da ake ce mishi ilmul aswat shine phonetics and phonology sanin sirrin sautuka na larabci da yadda ake ta'amuli da su da yadda ake gane ma'anoninsu da yadda ake sanin yaya ya kamata a rubuta su wannan yana da ɗan alaƙa da wani abu da ya shafi tajwidi ilmin aswat na tajwidi daban ne makharijul huruf yes amma suna da alaƙa kuma suna da inda suke rabuwa wato a larabci abinda kake jin ana faɗa na sautuka na wasu sula jogaye da gajeru masu madda da marasa madda da yadda ake yin sukuni da yadda ake fifita damma akan fataha ko a fifita fataha akan damma da ire-iren su kowanne akwai abin da yasa aka yi shi kowanne kuma akwai sirrorin da ke tare da shi al misali yanzu a larabci karhan da kurhan kaga duka daga asali ɗaya ne haka jarhun da jurhun duka daga asali ɗaya ne amma wannan bambancin sautin damma da sautin fataha yana bambanta su wajen ma'a kamar da muke magana akan balaga kaga akwai ana ɗauko ta daga baluga ko daga balaga an ce daga baluga shine al-wusul al-ma'anawi an ce daga balaga shine al-wusul abin nan kama a ce physically in mutum ya isa a ce ya isa wani waje to idan isa ce ta hanyar tafiya ka je wajen kaga ka isa da jikinka ko to falan ma balaga kenan ya balaga ne min al bulug min al balaga bil fath amma idan isa ne a cikin tunani tunaninka ya kai wani mataki ba girman jikinka bane ya kai to wannan al bulug biddom baluga yablugu wancan kuma balaga yablugu yanzu wannan kankanin abin kaga ya mayyaze maka ma'ana mai girma larabci yana da wannan haka karhan wanda abu ne yake mai wahala amma wahalar ba ta kai cancan ciki ba kurhan ya fi shi tsanani haka aljahad wal juhud suna nan da yawa haka a cikin larabci to akwai ilimin da zai koya maka sanin al-aswat wa ma'aniha hiya ma'a ashkaliha da kuma me yasa wasu kalmomi watan suka zo da sadun wasu ba masu irin ma'anarsu da sinin da ire-iren su duk wannan yana cikin abin da ake koya a cikin ilimi da ya shafi ilmin aswat a baya ga shi sai kuma ilmu fiqhil lugha fiqhul lugha kamar yadda muke da fiqhul shari'a na fahimtar addini ko kuma ilmu fiqhil lugha mun ishara zuwa gare shi shi yake cewa philology a bari mu dan karanta wani abu akan shi daga shafi na 30 yace fiqhul lugha min al-ulum ash-sha'ika fi huquli اللغة العربية وهو من وضع جهابدة الجهابدة الأوائل wani ilimi ne daga cikin fannoni daga cikin farfajiyoyin bincike a cikin ilimin harshen larabci kuma malaman farko su suka kirkiro shi wato malamai a cikin usul na intaj tun daga ƙarshen zamanin banul umayya zuwa farko farkon zamanin banul abbas ƙarni na biyu zuwa na uku كما هو جزء من إبداءاتهم وفصاحتهم وبلاغتهم وإدراكهم الأسرار اللغوية التي لا غنى لطالب الشريعة عموما والعربية خصوصا عنه wannan yana daga cikin ilimin da sam bai dace a ce mai neman karatu a cikin ilimin shari'a bai da ido akai ba ballan sana kuma wanda yake mai kebantaccen bincike akan larabci fiqhul lugha tarakkaba min kalimatayn tarkiban idafiyan fiqhul lugha wannan da aka fara kaga kalmomi ne guda biyu a waje daya wanda za a ce tarkib ne idafi yastahsinu ma'rifatu mufaridihi mufradaihi lughawiyyan fa kalimatul fiqhi alfa'u wal qaf wal ha aslun wahidun sahihun yadullu ala idraki ash-shay'i wal 'ilmi bi haka ce alfa'u wal qaf wal ha kamar da azhari ke yawan nunawa a cikin tahlibul lugha da da ire-irensa zai kawo maka kowane kalma zuwa ga abin nan ɗinta aslu hathulafi wato kalma mai harafi uku na asali sai ga maka cewa din da kaga irin wannan kalmar to gaban take lawa din da kaga fa'ul da qafun da ha'un an jera su yana nuna riska abu da sanin su idan kace faqahtul haditha afqahu na fahimta kenan wa kullu ilmi bi shay'in huwa fiqh duk wani ilimi na sanin wani abu sunan shi fiqh yaquluna la yaqaw wala yanqaw bi fahimta kuma bi iya tacewa summa khutussa bidhalika ilmu shari'a ana nan ana nan sai aka kebance ilimin shari'a ya zama an ce fiqh shi ake nufi amma dukkanin ilimi fiqh faqila li kulli alimin bil halal wal haram faqih duk malamin da ilimin sa ya shafi sanin meye halal meye haram meye sunna meye mustahabi meye makruhi sai a dinga ce mishi faqih wa afqahtuka shay'a idza bayyantuhu lak a cikin binnan ibnu faris cikin mujam maqayisul lugha yana cewa ma'anar shi afqahtuka shay'an bi ma'ana bayyantuhu laka na bayyana maka shi haka ar-ragib al-asfahani yace al-fiqh huwa at-tawassul ila ilmin ghaibin bi ilmin shahid shine kokarin gane wani ilimi da baya kusa ta hanyar amfani da wani ilimi wanda ke kusa huwa akhassu min al-ilm zaka ma'anar fiqhu keɓantacciya ce daga ma'ana amma ta fiqhu kamar da Allah yake cewa famali haula il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha Allah ya sake cewa walakin al munafiqina la yafqahun al fiqhu ay la yudrikuna al ashiya'a ala haqiqati yuqalu faqaha ar rajul faqahatan idha sara faqihan wa faqiha ay fahima وعلى ذلك فالفقه أخص من العلم وقد غلب الثمال الفقه على علوم الدين بشرفها وذلك من باب تخصيص الدلالة ولكنه يستعمل في غير علوم الدين بكرينة وقد سبق مفهوم كلمة اللغة بما يغني عن الإعادة وأما المفهوم اللغوي لمصطلح للمصطلح المركب فقه اللغة فهو فقه فهو فهم اللغة والعلم بها شنو فهمت حرشي سنن حرشي وإدراك kunhiha da sanin tsantsayya harshen yake wa manahijiha da salan harshen wa gawamidiha da dunguna wal amali bi asalibiha idan ake ake aiki da salan rance kuma dan fiqh fi islam usuliyyin huwa al ilmu bi ahkam al shari'a al amaliya ila akhiri wa arrafa fiqh al lughati ko wa urifa fiqh al lughati istilahan cewa huwa al ilmu alladhi yadrusu qadaya al lugha من أصوات وتراكيب ومفردات ومستويات بمستويات مختلفة شنو ilimin da yake bincike da nazari akan harshe tun daga sautuka da jumloli da kalmomi a bisa matakai daban-daban sanin matakin harafi da matakin kalma da matakin kalma hada ta da kalma da matakin jumloli da matakin kaza kaza a wayar ibn faris في الصحيح أن فقه اللغة هو دراسة القوانين العامة شيء بنشكي جمدا قائدوجي جمغري التي تنتظم اللغة في جميع مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والأسلوبية مستويات اللغة إلي دبن دبن واتو اللغة تنا دمتاكي دبن دبن فرقو صوتي لأيكي فرطاوة دا أبن مكي فدا صوتي مكي فتروا وانا صوتكم su ne suke haɗuwa da junansu idan suka haɗu da junansu sai su ba da wani eko wanda yanzu da kake jin shi kake gane da yake ne amma duka sautuka ne ƙwayoyin sauti suke har haɗewa sai su ba da kalmomi kalmomi sai su ba da jumloli mun ji ana bincike game da sauti an haɗa shi sauti da sauti da sauti sai kuma kalma sai ta ma a yi bincike game da ita shine sarfu ko wannan kalma da kalma a hada su ba da mene jumla su ma sai a wani bincike na musamman game da su shine nahwu sannan a sake wani bincike akan wani mataki bayan nahwu shine dalala shine ake ce semantics wato ma'ana mai zurfi ma'anar da tayyuma mai magana bai hararota ba amma mai saurare ya hararota wataƙila ma'anata da alaka da daga murya ko amfani da hannu wajen ishara ko kyafta ido ko tsaki ko makamanta haka duk har wannan suna lura da shi yana matakin dalala a kinetics sannan sai kuma al-uslubiyya salon zance salo wanda zai karkatar da asalin zance daga abinda aka san shi zuwa wani salo sabo to duk waɗannan sunan sun an hada su gaba ɗaya sai a ce musu fiqhul lugha wato matakai daban-daban na ilimin harshe shine yana matakin takhassus da muka fara wa ala zalika fa ibn faris lam yufarriq baina mafhumai lugha fiqh lugha wa ilm matn lugha faj'alahu mabhasan min mabayisi ilm lugha to kun ji wannan jama'a sai mu tsallaka zuwa ilmul arud ilmul arud wato prosody prof ya mana ishara a farko zuwa gare shi wannan wani ilimi ne mai muhimmanci kwarai amma kuma wanda bai samu hidimar da ya kamata ya samu mutum ba yau shine ilimi na sana'an waka a larabci domin a larabci waka muhimmin unsur ne na yaran larabci bai yiwuwa a san larabci ba a san waka ba rubuce-rubucen waƙoƙin larabawa tun daga jahiliya zuwa sadrul islam zuwa al'usurul islamiyya umayya abbasiya har zuwa zamanin da muke muke rayuwa harshen larabci ya ci gaba da riko da waƙa a matsayin wani babban makami da tabbatar da miza wannan harshen to daga cikin ilmomin da ake amfani da su wajen iya gane waƙa da irin sikelin da aka ɗaura ta da irin ma'aunin da aka yi amfani aka yi ta shi ne ilmul arut to sai zama watakila saboda waka tana da ta samu tangarda a gurin mutane tangarda shi ne mutane masu kudai wanda fasaha su bata kai su yi waka ko su gane ta ba to kuma al'insanu a ma jahila ko kuma waɗanda alaƙa su da addini ta sa suka kyamaci waka walau na shi'ir bil ulama yudri da kuntul yawma afqaha min jariri ko min labiyi a wata riwaya imamu shafi ya kyamaci waka yake saboda waka bata dace da malanta ba saboda malanta gadan annabta ne Allah kuma ya ce wato ma Allah nahu shi'ira wa ma yanbaghi la so da sai ga malamai suna dan kaffa kaffa da waka saboda ba gadan gidansu ba su gadan gidansu tarikatul nubuwa ne to da kuma waɗanda suke ganin ma waka wata fitsara ne wannan wani aikin banza ne wani fasikanci ne saboda an hada wakan da wasu barna iri daban-daban farko Allah ya zargi waka da cewa washara wa tadul ghaul sannan an hada waka da kida an hada waka da rawa an hada waka da tsiraici kamar da muke gani a yanzu saboda haka sai zama waka idan ana aka kana sauranta ma sai aka maka kuwa mutum banza ne muna da wani professor a Edu Zaria professor ne na na waka na adabin Hausa saboda shi farfajiyar binciken shi shine waƙar su shata da su dan kwairo da na rambada da da da daudin kidi da da gambu sai ya dauki wani babban malami kuma abokin shi kuma malami ne mai kanta da Qur'ani da qira'at kawai sai ya saka ya saka kasa din wani dan kwairo ne kowa ya mota za su tafiya ne Isa daga Zaria ana tafiya shi ne wannan aramma tun yana ji yana ta yana ta istighfari yana ta kauda kai ya rasa yadda zai yana ganin shi ba an cuce shi yau shi za a zo shi ya saba jin Qur'ani can sai ya ce ustazu da Allah ka kashe wannan ce ga wata malam gaskiya kai haku ce wannan ne harka ta ce ilimi na ne kai kace ganin shi a matsayin shi shi ke ba mu labari da kanshi ce kawai na dauki wani abota ta da cewa ba zan ji waka ba ni wannan wakan shine kayan aiki na haka dai suka hakura dai har suka yi da suka dai shi yana ji shi kuma ta istighfar so waka ta samu wannan tasgaran sai zama ana kyamata amma waka zance ne na fasaha kimma ne a fasaha saboda yin zance na fasaha mun ji wani mataki ne na musamman sannan kuma yin zance na fasaha a bisa wani zubin magana na musamman shine waka fasaha ba ita kadai ba da zubi na musamman a ce duk abin da aka faɗa sai sai ya yi daidai wa daidai yanzu ko kuɗin hausawa kake ji wanda suke mawaka irin su aliyu na mangi irin su mudi speaking irin su ma'azu hadeja waɗannan da suka yi waƙoƙi sa'adu zungur za ka ji cewa akwai fasaha sosai kuma ta da tasiri wajen canza aƙaliyar mutane an ce lokacin da wannan na zariya ɗin nan da aka faɗa yanzu malami na mangi ya taɓa hawa keke sanda keke mutane manyan mutane da ba su hawa keke daga baya ne sai ka ga babban mutum a keke har yanzu aka san larabawa ba a san mutum mai daraja da hawa keke ba gare ta fa kafa to da ƙasa Hausa ma haka ne farkon al'amari to sai Ali na mangi sai hau keke da hau keke sai ta kama mai tuna riga tuna san tuna yau tuna babban riga gefe din da haka ta cikuikuya shi da kyar afa ɓaci shi shi ne zai mata wata waka mata wata waka da yayi akan kiki wanda aka ce sai da ta sai da ta sa duk mutanen kirki suka daina hawa kiki sai idan tafiya ta samu ka nemi mato idan jirgi ba ku yi daidai da shi ba idan ko babu jirgi babu mato ka je da kafa ka ba keke tsiya ba sai rabani da basu kurho dan ji dadi shaki ba abun babba ya hau ba sai a dan mahawai can naga dan jidalin ya bar ni da jin jiki ba dan kadan ba ya bar ni da shan wuya da zama a turba da dai ko juma'a ba a je da ni ya waƙe keke mata tatas shikenan sai mutanen kirki suka daina hawa keke saboda ya ce shaki ne ke ba abun babba ya hau ba to waka tana da wannan tasirin wajen canza tunanin mutane kamar ta samu tasgaro aka ga kamar wani kayan yan banza ne mutanen kirki suka tabbatar su so haka wabiltali ilimin da ke koyar da ita sai yayi karanci kwarai kamar da prof ya ambata har yanzu a department din mu na Arabic akan haka Allah ibi malami ɗaya muke da shi ko biyu masana abu akwai babanmu professor AS Khalid na AS Khalid to kusan ma shi kadai ne sai kuma wani a can tarbiya muna ci mishi dr wani sunan larabawa haka na mutu sunan shi a kai ba za ku da Allah ba shi ba ba musulun aroji ba ne saddam ne ko sa'adam na mutu sunan shi ne tana zanga mu duka kowa yana tsoron arut din saboda ba a tsaya an koye shi ba akwai malaminmu da ya koya mana a sakandare malam makari malam ahmad sa'idu makari baban wannan profesa makari to shine na sani malamin arut wanda in ya koya maka dole zai sa maka san abin saboda zai dinga koya muku yana sa ku sai kun yi waka sai an zo an yanka ta an gaida take ku san buhur san kafiya ku san aibinta ta yadda da zaran ka ji an faɗa ko za ka gane yadda ka san alarma in ya an kanta ƙur'ani ba daidai ba zai ji a jikin shi cewa kawai nan an yi lahani ko to haka za ka dinga jin waka idan ka yi wannan abu to almuhim ilmul arud shine wanda al-khalil akwai wani abokin ma katsina Allah ya shige shi muna ce mishi waliyur rahman na san zai ji kasar din nan shi ya shiga ya shiga jarabawa shi kuma arud ya cinye shi ya halaka shi dan shi komai yake ma sai mai da shi arud yayi ya shiga da su malamin waisa da su wani abul bukhari a can a can jigawa Allah ya ce baki su ba su halaka to a ibn arud an ce khalil ibn ahmad al-farahidi wanda shine imamun nuhat haqqan walaysa sibawi inna ma sibawi tilmizu sibawi dan sare amma ka san Allah cikin hikimarsa yana iya daga sunan wanda ya ga dama yawwa wallahu yaqbidu wa yabsu sai sai sunan sibawai sai ya dagu fiye da sunan khalil amma duk abinda sibawai yake faɗa cikin alkitab ilimin khalil shi aka ce khalil daliban shi sun shiga birane sun zama manyan attajirai sun yi kuɗi da ilimi shi kuma yana yawo da kafar shi a fashe babu ko silifa da rigar shi a yage Allah da yi zai cire ban ilimin shi a duniya ba sai dai a lahira Allah gafarta ne to Khalil da ya ga masana na hau sun yi yawa babu wanda ya ba da himma akan wani ilimi sai kuma ya sake kirkiro wasu ilmomi daga sai kirkiro al-auzan sarfiya sannan kuma kirkiro al-auzan da yake ci musu al-auzan khaliliya na ilimin wato arud su ne abinda ake mawazin da ake auna waka wato waka da kake ganinta a larabci zance ne da ake lissafa shi kamar da ake mathematics sai an lissafa yawan tashi da saukan wasali da sauka murya eh harka sukun harka sukun wanda kaga ana yin binary a, a mathematics haka ake yi idan baka sani ba zai faɗa ka wani sukulla ne sannan kuma da can ƙarshen da ake ce ma dango ƙarshen zancen dole ya tafi da wani salo na musamman wanda ba zai a yi shi a nan dalla-dalla ba sai an koma aji sosai-sosai wanda ya san abin da yake ya san abin da yake yi alimahu man alimahu wata ilahu man zai to wannan ilimin yana da muhimmanci kware kuma tsakani da Allah yana taimakawa wajen iktishaf na baiwa idan Allah ya maka baiwar waka idan ka koyi arut kana iya kai iktishafin da sai ka kawai wata kila shi kana da abinci a waka baka sani kasan waka ta da gaskiya mun da ke kawo abinci sosai yanzu aka sani to halaka na da abinci a waka ba sani to mu tsallaka inda yace shafi na 39 daruriyatu ta'allumil lugha al-arabiyya li fahmi al-mutun al-ilmiyya wannan kamar shine baitul qasid na wannan daura wajabcin sanin ilmomin larabci saboda a fahimci ilimin addini daidai a rage kurakurai na fahimtar addini anzalallahu ta'ala nusus shari'atul islamiyya bi lisanin arabiyyin mubin mun ji cewa Allah ya saukar da nassin alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da larabci ne fa kanat jariyatan fi alfadhiha wa ma'aniha wa asalibiha ala dhi qawaidi lisan al-arabi al-fasih as-sahih al-fasih saboda haka nasoshin shari'a suna gudana ne a cikin zancen su da ma'anar su da salon su duka salon larabci ne qala ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun وعلى ذلك قال الإمام الشافعي سو ذاك الإمام الشافعي الحمد لله duk prof ya mana waɗannan isharat din tun a farkon zancen sa al-Imam Shafi'i a cikin ainihin wato maganganun sa da yayi wa da yayi akan larabci kala kala daga ciki akwai inda yake cewa yace fa aqama Allahu hujjatahu bi annahu kitabun arabi Allah ya tsaye mana da hujja cewa Qur'ani balarabi فكان واجبا وحقا على كل من أراد فهم الشريعة أن يكون على جانب كبير من التمكن من اللغة العربية ما لا يتي سبو ده هكا واجبين كدوان دي كيسو يفين شرع مسلنشي فإنت من كو إذا ما تشي وينا ذاك ألف العربشي وإلا فلا يقدر على شيء من ذلك مبا هكا بسام ويتأو غانا دين مسلنشي دي كمتا أما ذاك متعنا تنشي مالني من ذاتي kawai yanzu gabatar mana da kanka da larabci kai mutumin wani gari ne yaushe aka haife ka su waye iyayenka a ina kai karatu gabatar minti uku da rashe ta gagare shi amma kuma ana rigima addini da shi a cikin a cikin Facebook kai na rantsa da Allah kun da aka ce rubuta mana sunanka da larabci wala sai ya kuskure sai da ce sunan shi Badamasi Muhammad Shehu Allah sa babu da wasiya sai sai rubuta sai rubuta kuskure a cikin spelling din sai an ci gyaran shi amma kuma zai iya sa baki a cikin rigiman sabanin malamai in ba Najeriya bai ake wannan abu wa aqwalul ulama'i wa min aqwalil ulama'i fi darurati ta'allum al-lugha al-arabiyya qabla fahmi shari'ati ma yake daga ciki ibn ashur prof ya ambata mana shi ibn ashur haza halimul imlak kaje karanta tafsirin sa a tahrir wa tanwir zaka ga mamaki ajaibud dahr malami ne ko gagge wanda bai kamata a ce kana tafsirin alqur'ani ko kana bincike game da alqur'ani baka karanta tafansa ba ibnu ashur ana buga shi cikin mujalladi 12 at-tahrir wa tanwir na'am amma al-arabiyatu fal murad biha fal murad minha ma'rifatu maqasid al-arabi min kalamihim wa adab lughatihim sawa'un hasalat tilka al-ma'rifa bis-sajiyya was-salika ya ce abinda ake nufi da larabci abinda ake su gane akan larabci shi in an yi larabci ka gane ka fahimci abin larabawa suke faɗa ka samu cikakken sani shin wannan sanin ya faru ne bisajiyati was salika hanyoyin koyon larabci iri uku ne kowane yare ma farko akwai asajiyati was salika shine a haife ka a garin da ake magana da yaran ka ta so ka ji kana yi shine wato natural way kenan na koyon larabci na koyon yare by abin nan by abin nan abin nan environmental factor cewa yaren wurin da kake akwai kuma immersion immersion shine ka tashi ka shiga cikin inda ake yaren ko da ta cikin littattafai ko ta zama a inda ake mara yanzu kana ba haushi bayan kana jin hausa idan ka je ka rayu a kasashen larabawa ko kasashen inyamurai ko mutumin kalaba ya zai rayu a kano sai ya ji yaren kanawa to wannan sunan shi immashin wato yayi tahawul zuwa wannan yara to na uku shine mafi wahala shine wanda muke ta hanyar koyon qawaid shine academic to wannan zaka iya cinye rayuwar kama baka baka kware ba yayin da zaka iya wancan a shekara 1 2 3 amma wannan zaka iya cinye rayuwar ka ba kware ba amma fa in ka iya duk wadancan sai sun kalle kan karama ba saboda ai ka san ko hadda ne mai saurin haddacewa shine mai saurin mantawa amma wanda sai an sha wahala zai haddace to baya mantawa duk masu bada haddan nan da an bayar yau su kawo gobe sai dai kawai ayi sauka amma wanda sai an buke ta an buke ta sanan ta iya to har za ta haihu biyar tana nan da haddata zafin na guda zai zuba mata da hadda ba haka bane to haka wanda ya koyi ilimin yare ta hanyar academic zai sha wahala zai dade bai iya ba kuma ba dole ma ya zama wato iya yaren shi ya kai abin da ake ce ma near native proficiency ba dole ya zama haka ba amma wajen sanin sirrin yaren to dole kowa ya saurara mishi ibn ashir yake cewa kalmarikatul hasila lil arabi alladhina nazala alquranu bayna zaharanihi kamar yadda larabawan nan quraishawa da ausu da khazraj da qur'ani ya sauka akan idan su kawai sai suka ji sun san abin da ake nufi am hasalat bitalaqi wa ta'allum ko kuma an koyi yaran ne ta hanyar koya da koyi koya kal ma'rifatil hasila lil muwalladin kamar abin da ya faru ga waɗanda aka haife su daga baya a cikin al'ummar larabawa amma bayan larabawa ba ne allazina shafahu baqiyatal arabi wa ma rasuhu wanda suka rayu da ragowar larabawa irin mutanen iraki da suriya da misra wanda aka kai musu musulunci a zaman nan farko din nan kaga sun juye sun zama larabawa yace to wannan kaga sune muwalladin kenan wal muwalladin allazina darasu uluman lisani wa dawaruha da kuma wanda suka koyi ilimin larabci irin su jahiz irin su sakaki irin su kudama ibn ja'far irin su al-qazwini irin su ibn muda gasanan da yawa sun koyi larabci ne a matsayin ilimi suka zama gugaggu innal qur'ana kalamun arabiyyun qur'ani balarabi ne fa kanat qawaidul lugha al-arabiyya tariqan li fahmi ma'ani saboda haka ƙa'idojin harshen larabci su ne ƙa'idojin koyon watan ma'anin alƙur'an akwai mamaki mutum yana kanta da alƙur'ani yana fasina tafsiri irin tafsirin da ake na yayi na azumi amma bai san kome game da ɗanɗanon fasaha alƙur'ani ko balagarsa ko tsarin lafazin alƙur'ani ba ruwan shi abin da ya iya kawai in ya ja aya ya karkata da ita kan wanda yake jin haushinsu ko ya mai da ita current affairs kawai wata ƙabiya rahina ita ce fasarar ƙurani wannan zagin Allah yake fa wa biduni zalika yaqul ghalatu wa su'ul fahm idan babu sanin larabci babu sanin balagarsa za a samu kurakurai da mummunan fahimta wajen sanin alqur'ani liman laysa bi arabiyyin bisalika wa na'ani bi qawaidil arabiyya majmu'a ulumil lisan al-arabi muka ce ka'idojin larabci anan muna nufin dukkanin ka'idojin larabci jama'a din su وهي متن اللغة تندر كان سكان سكلمهم والتصريف والنحو والمعاني والبيان ومن وراء ذلك abin da ke bayan haka istimalul arab almuttabi min as min asalibihim wa khutabihim wa ash'arihim wa tarakibihim bi lugha bi tarakibi bulaghaihim da kuma wato ganin misalai a aikace na khutbobin su da waƙoƙin su da zantuttukan mutane masu fasaha a cikinsu zai ta kawo mana zantutukan malamai ashatubi fil muwafaqat ashatubi ina wani wani wani ban son ce kasar gumi saboda a cikin abin nan bai dace a ce haka wani gogaggen malami shi ma littattafan shi guda biyu a cikin makasidin shari'a da da muwafaqat da da ɗayan littattafai ne wanda suke laginan alha da kulli bahisin fi ulumin di wannan bawan Allah kuma shi ma ba balarabe ba ne mutumin spain ne garinsu shi ne garnata wani ɗan ƙauye ne a kusa da birnin kurtuba shi ma ba balarabe ba ne amma Allah ya ba shi ilimi mai zurfi yadda kaga kamar ana cewa ibnul qayyim kake jin nauyin shi ko to kuma kai kamata ka ji nauyin shafi domin wannan littafin nashi muwafaqat yayi kama da littafin Ibn Qayyim na ainihin wato usulul fiqh din nan na maqasidish shari'a me sunan shi mujalladi biyar din nan ha tana mun sunan shi littafin Ibn Qayyim subhanallah ba za duba littafin Ibn Qayyim wannan da yake magana akan Allah bai shago mana kan littafin nan gashi sunan shi ya bace mu na tana nan gaya mu kwakwalwa ta yi sanyi eh wal aqrabu fi al ulumi ila an yakuna hadha hakaza ilmu al lugha al arabiyya wala a'ani bi dhalika an nahwa wahdahu yace mafi kusancin abinda zaka bukata zuwa ga da ilamul muwaqqi'in shi nake so in ce ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin na ibnu kayyim abu mafi kusa da zaka faɗa game da ilimin larabci shine cewa ana da tsananin buƙatar sa wajen fahimtar shari'a yace nace ilimin larabci ba ana nufin wato ilimin nahwu kadai ba wala tasrif wahdahu ba sarfu kadai ba wala lugha wala ilmal ma'ani wala ghayr dhalika min anwa'il ulum muta'alliqa bil lisan bal al muradu jumlata ilmin lisan alfazun ilmin lisani alfazin au ma'ani kaifa tasawwarat yace ina nufin dukkanin ilmomin ga baki daya duk yadda ka kai ka kawo su nake ne na'am shi ne kwarai kuwa ba sabo ba ne eh yanzu sai a dinga cewa kamar wai turawa ne ko suka kawo shi su suna da approach ɗinsu ne daban kawai amma lisaniya ta mawujud fil akwai akwai rigingimu ne yanzu a cikin farfajiyar ilimi tsakanin ansarul hadith wa ansarul qadi daga ƙasar misira da suriya wannan rigima ta taso kuma ta shigo najeriya yanzu akwai wanda suke suna ganin duk abin da turawa suka kawo shine ilimi kuma ko a wani fanni ne dole sai an bi su sai kuma mu kuma muna nuna musu cewa wannan ilimin dama muna da su a musulunci amma turawa suna da approach ɗinsu daban wajen tahlilat kamar yadda yanzu ko da muka yi magana akan orientalist ai abin da suke bincike a cikin dama kun sha musulunci amma suna da approach ɗinsu daban ko approach ɗinsu khafi fi aglabil ahayi shine prophet ke mana ishara wa qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya yace fa inna nafsal lughati al arabiyyati min ad-din harshen larabci wani bangare ne na addinin musulunci wa ma'rifatuha fardun wajibun sanin larabci dole ne ga mai bincike a cikin musulunci fa inna fahmal kitabi was sunnati fardu domin fahimtar qur'ani da sunna dole ne wala yufamu illa bi fahmi lughal arabiyya wala fahimci qur'ani ko sunna ba sai an fahimci larabci wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib fahimtar qur'ani da sunna dole ne to abinda zai taimaka a fahimce su shi ma dole ne wannan magana ta ibnu taymiya ce tana cikin iktida'us siratal mustaqim malai ƙara kawo mana magana shatibi da har ila da yake cewa faman arada tafahhumahu famin darajati famin jihati lisanil arabi yufham wanda yake so ya fahimci shari'a ya fahimci alqur'ani to ya sani cewa ana fahimtar wannan ne ta hanyar amfani da larabci wala sabila ila taqallubi fahmihi min ghairi hadhihi al-jiha babu wani shortcut babu wani bypass na sanin shari'ar musulunci sai da larabci inji shafi'i a cikin muwafaqat babu wani magana wai a karanta musulunci da zallan turanci ko a karanta fassara kawai ko kuma irin wannan katin da muke komai sai an faɗa da Hausa to za a iya fahimta a dole zafin kai kuma ka yi shi kuma ka zama kana da kifadi amma dai kai malanta gaskiya ba shi yiwa hanyar ko ba kai ga wannan canza wannan magana daga yadda shaɗi ya faɗi ta ba wala sabila ila tatsallubi fahimihi min gairi hadhihi ja babu yadda za a yi ma mutum ya nemi fahimtar addini ba tare da ya fahimci larabci ba so da haka mu ba larabci muhimmanci ya ƙara kawo magana shaɗi ya ila yake cewa kullu ma'anan mustanbatu min alqur'ani ghairu jarin ala lisanin ala lisanin arabi falaisa min ulumil qur'ani fi shay duk wani abu da za a ce gashi an tura cikin alqur'ani kuma sai aka ga ya sabawa wajen yadda aka yi bayanin sa ya sabawa yadda larabci yake to ba ilimi bane wannan la min ma yustafadu minhu wala min ma yustafadu bihi baya cikin abin da za a fa'idan tun kuma cikin abin da za a amfana da shi kuma nidda a fihi zalika fa huwa fi da'awahu mubtil duk wanda ya ce ga wani abu ya sabawa yadda larabci yake a cikin qur'ani to wannan magana ta shi barantacciya ce sai sake mai da mu baya maganan wato wani babban malami cikin tabi'ai makarantar Ibn Abbas shine yayin waccan tambaya akan da na mana ishara an tambayi Ibn Abbas game da ya zai a kware game da Qur'ani shine Mujahid Ibn Jabal yace la yahilu li ahli yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillahi idza lam yakun aliman bi lughatil arab baya halasta ga duk wani mutum wanda ya imani da Allah ya sa bakinsa a cikin magana game da alqur'ani inda bai san harshen larabawa ba bai iya larabci ba yanzu ko kun san da ma akwai masu yin tafsiri ta hanyar dogara da fassara hausa fassara mala bakar gumi fassara mal nasir kabara yanzu kuma da suka same ta ma rahisa jiddan fassarar malamin mu farfesa Muhammad Sani Umar Jalil Allah ya saka mai da alkhairi audahul bayan akwai wanda shi kawai suke zama kawai su nakanta gashi a waya gashi a takarda to wannan ba a yi shi dan kai malanta ba ba an yi shi ne don ka karanta kai for your own digestion amma dan malanta bai isa ba wallahi bai kai bai kai abin da kai malanta da shi har kuma ka zo ka dinga kafafa kai kwana 30 cikin ramadana kana wa mutane tafsiri kullun kana sa sabuwar shadda eh ban ka da man la ya dau qaulan zuri wal amala bi ai qaulan zuri ne wannan fa nisa Allah haka ta hanya da a'amahu wa sharabahu qaulan zuri lannaka tatazawwar alal ilm ya zama menene almutahaddi almutashabbihu bima lam yuqa alabi so bai zuri ne Allah ya kyauta wa qala doktor Muhammad Tahir Yaqub yake cewa min asbabil khata'i fi tafsir wa min awamil al-inhiraf fi fahmi al-ayat al-qur'aniyya wa min dawa'i dhuhur al-mafhumat az-za'ifa lin-nusus ash-shar'iyya الضعف في اللسان العربي قراءة وكتابة وفهما وتطبيقا Allah ya cika malamin Malam Albani Zaria yana daga cikin nazariyar da malam ya developing ɗinta a karantar wasu shine yace bai yadda da haddan Qur'ani zalla ba yace kawai ga wasu yara a tasa su kawai su haddace Alqur'ani shi kadai da zaran sun gama haɗiye shi ai musu biki a ce sun zama alaramun malam bai da wannan sai dai a haddace tare da sanin ma'ana saboda wannan shi ya haifar da kalakatu wannan da ake yi shi ya haifar da tatsiri shi ya haifar da boko haram duka rashin fahimtar larabci mutum ya haddace qur'ani ya haddace kawai matanin alqur'ani bai san ma'anarsa ba shi kaga wani balarabi yana faɗa wannan magana shi daga cikin dalilan samun kurakure a tafsiri da samun mummunar fahimta karkatacciya game da alqur'ani da kuma dalilin yaduwar irin waɗannan fahimtoci na ƙarya na rashin hankali kuma a danganta su ga addini shi ne raunin mutane game da larabci wajen karanta shi da rubuta shi da fahimtar shi da yadda ake ɗabbaƙa shi a wajen magana wal jahli bi qawaidihi min at-tasrif wal nahu wal ishtiqaq wal i'rab wal ma'ani wal bayan wa ghayr dhalika min su'at al-lugha wa usuliha to duk waɗannan da ake cewa yan kalakatu sawa'un nada ne ko waɗannan yan masussuka waɗannan duka wannan jahilci shi ke da musu saboda suna cikin jahilci kuma suna tsammanin hada da suka yi alkur'ani suka yi satu ta mai da su malamai don haka za su dinga zubba jahilci wanda in ka jima sai dai ka sa hannu a kakar kai ilimi amma kuma da sunan ilimi kuma jahilci suna ci gaba da biye musu don haka jama'a mu dawo cikin hayyacinmu tsananin bukatar mu zuwa ga ainihin wato sanin larabci ya sake tsallakawa yake cewa wa kala imamu darul hijira malik ibn anas rahmatullahi alaihi Malik ya ce la uciye bi rajulin yufassiru kitaballahi bi ghairi ghairi alimin bi lughati al-arabi illa ja'altuhu nakala Malik ya ce wallahi inda ina da iko ce ni ne gwamnan Madina ko kuma wakilin gwamna sai aka zo min da wani mutum aka ce gashi ya bude majalisan tafsiri ko bai iya larabci ba yace sai na sa shi ya zama abin kallo wanda zai zama darasi ga sauran yan baya sai na casa shi tukuna kaga da wanda za a daka ai sai an yi layi a wajen dukan ba sai an daki wasu rana ta faɗi a ce to sauran sai gobe sai da lokaci ya kure Allah ya kyauta wa ashara al-imam shafi ila sababi jahal an-nas bi ikhtilafihim wa tafarruqihim bi qawlihi ma jahila an-nas wa la ikhtalafu illa li tarkihim lisan al-arab babu abinda yasa mutane suka yi jahilci kuma suke ta sabani sai dan sun yi watsi da harshen larabci wa mailihim ila lisani aristotelis suka karkata zuwa ga harshen su aristotle wato suka karkata zuwa ga ingilishi kowa yanzu ana magana ingilishi ya sa baki zai yi rubutu zai yi jawabi zai yi barazana zai baza capacity sa to da sai tsaya iya nan amma an yi magana musulunci sai ce to ko da dai mu ba malamai bane amma gaskiya saboda kaga kin da kace ki ba malami bane ai kai disqualifying kanka sanda kake naka turanci waɗanda ba su turanci ba kyale ka suka kai ba yanzu ga masu shiga rigima addini da yawa a cikin yan boko wanda sai ganin sun waye ko sun yi karatu mai zurfi ko ko kuma sun yi amfani da fasahar zamani sun tsaye wasu ƴan leke-leke a cikin wasu wurare da aka fassara sa'uwa da turanci sai su ga wannan ya ba su dama su tsoma baki a cikin maganar da malamai suke wa qala imam suyuti mu'allikan li qawli imam shafi'i faman adala an lisan shar'i ila lisan ghairi duk wanda ya karkace ya ba harshen larabci shine harshen shari'a zuwa waninsa wa kharaja alwarida min nususi shar'i alaihi jahala wa dalla wa kharraja alwarida min nususi shar'i alaihi yaje ya amfani da kaidojin wani harshe daban ya fassara nasoshin shari'a to zai jahilci kuma zai batar walam wato zai bata walam yusibul qasda kuma ba zai kai ga abin da yake na ba fa in kana fil furu'i musibat ila al khata'i idan ya zama a cikin furu'a ne a cikin fiqhu ne yayi wannan kuskuren sai a ce yayi kuskure wa in kana fil usuli musiba ila al bid'ati idan ko a cikin aqida ne ma sai a ce yana madan bid'a wa qala ibn qutayba ibn qutayba ad-dinawari shi kuma yake cewa a cikin ta'awul mushkilul qur'an kenan yace wa inna ma yu'rafu fadlul qur'an wa inna ma ya'rifu fadlul qur'an man kasura nadru wattasa'a ilmu wanda yake gane falalar Qur'ani shine wanda ya yawaita bincike a cikin sa wanda kuma ilimin sa ya fadada wa fahima madahibal arab ya fahimci sirrin zantukan larabawa waftinaniha da fi asalibiha da kuma salo daban-daban da larabawa suke da shi wama khassallahu bihi lughataha da abin da Allah ya kebance harshen larabci da shi duna jami'il lughati banda sauran harsuna zama kuna jin da irin waɗannan a isharori waɗanda za su iya kashe ma mutum jiki ya ga kamar anya kuwa abin zai yi zai yi amma sai an yi da gaske idan kuma mutum ba zai yi da gaske ba to kawai ya bari shi ya fi ya bari ya wata sabga abin da kake yi wanda ba wannan ba ka yi ƙoƙari ka inganta shi wannan arub da muke magana wani mutum ya taɓa zuwa malamin na hawan ya taɓa ba makarantar khalil ya so ya koyi arut ya zauna aka bashi baiti ya kasa yankawa aka sake bashi ya kasa yankawa tsawon lokaci da yazo ko sai malamin ya rubuta mishi idza lam tastati shay'an fada'ahu wajawizhu ila ma tastati ce ka yanka mu wannan ce duk abin da kaga ka kasa iyawa to ka rabu da shi ka tsallaka shi ka je ka abin da zaka iya idan malaka ta gagara shi kenan zai kama aikin ka na tela ko direba ko je karanta mathematics ko je kai ta aure saki ko ka kama koyon gini duk abin da kaga zaka gaje kai idan lam tasadi shay'an fada'ahu wajawizu ila ma tastati subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah